إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في بناء الكعبة أليس كذلك؟ babin da ya zo na bayanin gina ka'aba alka'abatul musharrafa ko ɗakin Allah ko قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عائشة الله كرم لذلك منظم الله صلى الله عليه وسلم يجي ألم تري baki gani ba ko baki sani ba ko baki da labari anna qaumaki hina banawul ka'aba mutanenki qurayshawa lokacin da suka gina ka'aba suka sabanta ginin ka'aba iktasaru an qawaid ibrahim sun takaita basu sun da suka suka da suka zo za su yi duk da cewa cikin jahiliya ne ba sai suka ce kowa ya kawo kudin shi na halal kar a kawo kudin haramun a saka haji to abinda aka tara ba zai isa a gina ka'aban daidai akan foundation annabi ibrahim ba sai suka yi daidai inda suka yi yadda kake ganin shi yanzu su kwaya din sauran rabin sauran dan bangare kaɗan da ba su gama ba shine aka tare kar mutum ya zo ya yi tawafi a ciki ma na tawafi shi bai cika ba sai dai ka yi tawafi a bakin kefi a bayansa sai manzo Allah faɗa mana Aisha baki san cewa mutanen ki da suka zo gina Ka'aba sun takaita daga harsashin Annabi Ibrahima qalat tace fa qultu sai na faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama afala tarudduha ala qawaid Ibrahim ya manzo Allah to me zai hana ka mayar tun da ka san ga abin da ya faru ka gina shi ka kwance shi ka sake ginawa akan harsashin annabi ibrahim faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce laula hitsanu qaumiki bil kufri la fa'al laula ba dan mutanen ke shawa ba su jima ba da barin kafirci ba in na kwance zan gyara sai su ce gashi ma ya zo ya rusa ka'aba sai su faɗi wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan ya faɗa saboda gudun haka sai manzo Allah ya bar abin yadda yake faqala abdullahi bin umar sai abdullahi dan umar yace la in kanat aishatu sami'at هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنا عائشة تاج وأنا مغنى لكن منذ الله صلى الله عليه وسلم تو ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر yace to bana abin da yasa manzon Allah baya sumbanta wa'annan rukunai guda biyu da suke kusa da hijri ummi Isma'ila kenan ko illa annal baita lam yutammam ala qawaid ibrahima abin da ya sa manzon Allah ba ya sun mata wannan rukunai guda biyu to ginin ba a cika akan kaɗai harsashin annabi Ibrahim foundation annabi Ibrahim ba shi ya sa manzon Allah yake tsayawa a wurin to wannan hadisin me yake me yake karantar da mu yana karantar da mu mas'aloli da yawa farko dai mas'ala gina kaba annabi Ibrahim shi gina kaba ba haka bane ba wa yadbawu ana ibrahim makan makan albayt وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع أليس كذلك؟ to annabi Ibrahima sai da Allah ya jarrabe shi matsaloli masu matukar wahala Allah Allah sarki ce wa idh tala Ibrahima rabbuhu bi kalimati فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهدي الظالمين aka ce aje fashi wuta aka ce ɗauki matarsa da ɗansa je aje daji aka ce je yanka ɗansa da shekara nawa bai same shi ba da ya same shi kuma yana gani gashi nan son kowa kin wanda yana son shi aka ce je ka yanka shi abin mamaki a ciki shi ne sai ce ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka ara fil manami anni azbahu ya kai dan dana nayi mafarki ina yanka ka kana sai dai ce ya ya abati fal ma tumar ka aikata abin da aka ce kai Allah ya jarrabi annabi Ibrahim ya yanka ɗansa da yake so da kuma Allah ya jarrabe shi da za a yanka shi ba ibtila'i kenan ba dukkan su ba wanda ya shakka ko kokonto ko ya ji ɗarɗar a cikin zuciyarsa saboda mu san me yake wahal da mu a cikin rayuwa alkaza wal qadar sai da ɗa ya zo ya mika wuya uba ya zo zai yanka saboda ma ya ji daɗi ya iya yanka ɗin sai juya shi kifar da shi zai yanka shi ta bayan wuya saboda waɗannan idanu suna da sirri in ka kalla za ka ji tausayi wa tallahu lil jabin duk Allah na kallon su annabi Ibrahim bai san me abin da Allah zai yi ba annabi Ismail bai san me abin da Allah zai yi ba an ce yanka shi ko ya zo zai yanka sai Allah ya ce falamma aslama falamma aslama zarf kenan lokaci yayin da suka mika wuya su biyu duka wa tallahu lil jabini ya kifar da shi don ya yanka shi ta baya وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه سلام ina salamun nan can kuma aka ce ka yanka shi aka ce ka yanka ɗanka da ɗa da uba duka ina salam ashe jarrabawa ce daga Allah madaukakin sarki to sai malamai suka ce abin da ke sa kaddara na jimawa tare da mu jama'a rashin mika wuya rashin yadda da kaddara din rashin yadda da kaddara din yana sa yana tsawaita kaddara mu ta shan wahala amma in Allah ya jarrabe ka da kaddara kai yadda ka mika wuya yanzu yanzu sai Allah ya dauke abin eh menene yake sa alqaza wal qadar ya dau lokaci tsakanin mutane ko akan mutum shine rashin yadda da kaddara rashin mika wuya amma in ka yadda da kaddara ka mika wuya sai Allah ya dauke maka shi falamma aslama wa tallahu lil jabini wa nadainahu ayya ibrahim qad saddaqta ru'ya qad saddaqta ru'ya tabbas ka gaskata babbar kinga yace me wa fadainahu bi dhibhin azim wa tarakna alaihi salamun ala ibrahima an fahimci wannan matsala saboda duk sa shi yasa duk sa da Allah jarrabe ka da abu sai ka yadda Allah ne ya kaddara duk abin da baka son ya faru sai ka iya kokari kar ya faru abin da yafi karfin ka ya faru kuma me maganin shi sai ka yi hakuri ka yadda da kaddara ka yadda da kaddara shine to ka ka dogara ga Allah kenan ka mai da al'amari ga Allah madaukakin sarki an fahimta an fahimta to sai ga yanzu Allah ya dauke maka wannan masifar Allah ya kiyaye dangane da annabi Ibrahim kenan da gina Kaaba sai aka zo wajen nana Aisha sai manzo Allah ce laula hidzanu ahadi qaumiki bil kufri ina mana laula laula harafi ne harfin yana shiga ma suna yana shiga ma fi'ili in ya shiga ma suna ya zama harfin tina'il liwujudi in ya shiga mafi'ili ya zama harfu tahdhib laula fulanun indaka la sallamtu alayka hal waqa salam limadha liwujud harf imtana as-salam liwujud fulanin indak امتنع تجديد بناء الكعبة امتنع تجديد بناء الكعبة من الرسول صلى الله عليه وسلم لهدفان أهل قريش بالكفر لولا إذا دخلت على الاسم تدل على حرف تكون حرف امتناع لوجوده وإذا دخلت في الفعل تكون حرف تحضير لولا ذاكرت دروسك فتنجح ما معنى لولا ذاكرت دروسك فتنجح ina ma da me hana ina ma da kai muzakara dan ka dan ka ci jarrabawa to in jarrabawan bata zo ba to ana kwalita mishi yayi kenan in kuma jarrabawan ta zo ta wuce ya fadi to an nuna masa gobe yayi karatu don ya ci jarrabawan kenan to ala qadiyati laula harfun tina'in liwujudin wala kad hammat babban mas'ala da ta damu hankalin malamai wala kad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbihi malamai sai suka manta da laula din a harshen larabci sai suka je suna ta maganganu wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza aka ɗauki lokaci ana maganganu kuma kalmar ita kanta ta nuna cewa annabi yusuf bai ba walaqad hammat bihi magana ta gama wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi ai laula an ra'a burhana rabbihi la hamma biha ma'ana ma waqa alham alaysa kadhalik ma waqa alham hatta أليس كذلك؟ ولماذا العلماء نسوا هذه القضية قضية الأولى؟ ba don wane na kusa da kai ba da na gaishe ka na gaishe ka saboda me harfin tina'i liwuju an fahimta to sa'an nan kuma sai aka zo duk waɗanda ke da ruwa a cikin matsala me suka faɗa game da wannan matsala ita kanta matar imratul aziz mai ta ce ana rawatu wa ba haka ta ce ba ni ne ni ne ni ne na neme shi sai ya kiya ba haka bane ba ita da kanta ta fada ta ce ba na son na yi mishi ha'inci kuma ta ce wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratun bisu alaysa kadhalik me ta fada me ta wanke Yusuf kenan ko ba ta wanke shi ba mijinta kuma da zai dau fushi inda bindiga kusa ma ya dauko me yayi da ya aka ce mishi wala mara aka bi so kudda قال إنه من كيد كنا إن كيد كنا يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك wanda zai dau zafin abin da ya ga gaskiyar magana ita yusu tale wannan magana ke ki je ki nemi gafara wajen ubangiji me ke rai fada yusuf na daure aka ce aje a taho da su ce ce yarji ila rabbika ku je ku tambayi wannan matan ما بال النسوات التي قطعن ايديهن انه بكيدهن عليم اليس كذلك da aka tambaye suka ce ma alimna lahu ma abai suka ce min su ba mu san wani mugun abu game da shi ba matan sun yi mai kenan sun wanke shi alaisa ka zalik matan su ma sun wanke shi kenan ma alimna lahu min su sa'an nan shi yusuf kansa ya ce Allah maraukin sarki in baka in baka kare ni gabar su ba asbu ilaihinna wa akun minal fasarafa anhu kaidahunna saboda me innahu takin to sa'an nan shaidan da yake kulle kulle yace fa bi izzatika la ughwiyannahum illa ibadaka minhum al mukhlasina to gashi ya ce bayinka da ka tace su tattattun bayinka ba na iya su kuma Allah ya ce Allah ya sa annabi Yusuf ya zama minal mukhlasina ma'ana duk abubuwan da suke da ruwa da wannan abubuwa kowanne sai da ya wanke annabi Yusuf duk kowa sai da ya wanke annabi Yusuf to me yasa malamai suka zo ana ta fama ana ta fama ana ta fama in ba haka mutum yana cikin kurkuku aka ce ana kiran ka yace ku je ku tambaye su tukunna me ya faru ga wayannan matan innahu bi kaidihinna alim ku je ku tambaye kowa ne zai shika a guji zai ji da aka tambaye suka ce ma alimna lahu min su'i eh ma alimna alaihi min su'i ba mu san wani abu mummunan abu game da shi ba to waye saura kenan kowa sai da a shahid ya ce ku je ku duba in ka da kamisu kudda in an keta shi waje kaza gaskiya fada ita ta yi karya in kaza ne kafin ya gari kan kenan da aka je aka duba aka ga laifinta ne shi kenan shi ne sai falon mara aka miso kudda min kala يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين قوة wannan babban matsala ita ce matan kansu to me ya kawo maganarsu a ciki me ya kawo ita wa illa wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akun minal sai Allah ya ce me fasarafa anhu kaidahunna fasarafa anhu kaidahunna kaidahunna ataki to ya aka Yusuf ana magana da Imratul Aziz ya kawo zance wa'annan kuma a ciki sai aka ce eh a lokacin da suka shirya suka zauna Yusuf na shigowa kallo da suke da hada kallo ya fahimci kowa da kallonta bai take nufi wannan ta kalle shi wannan ta harare wannan ta yi kaza wannan ta yi kaza sai ya fahimci wa'annan kowa da kallonta ido na da sako da yake aikawa fa me ya sai me zai hana in ta sallame shi ni in dauke shi me zai hana wannan ta ce kaza me zai hana wannan ta ce kaza sai Allah ya fahimtar da Yusuf shi yasa ya ce wa illa shi yasa ya ce wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilahinna wa akum minal jahilina to duk komai ya tattace ya wanke annabi Yusuf shi yasa kada ka kuskura ka ce yayi hammi din sai ya ga akwai bambanci kayi niyya sai kaga burhanin rabbi mana da ba burhanin cikin kokolwar shi kenan da'ima yana burhanin na tare da shi shi ya hada shi hammin an fahimta to shi gini sai laula harfu imtina'in li wujudin idza dakhalat fil ismi tadullu ala imtina'in li wujud wa idza dakhalat ala al fi'li tadullu ala at tahdhid laula zakarta durusaka fatanja me kenan ana kwadaita maka kenan an fahimta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi nana aisha ta ce ya manzo Allah me zai hana ka gyara abin da Qurayshawa ba su yi sun gyara ba din a dawo da Ka'aba akan ka'idojin Annabi Ibrahim ai yafi komai muhimmanci amma sai manzo Allah ya ce ai mutanen ki Qurayshawa akwai matsala ba su jima ba rabon su da kafirci yanzu shigan su musulunci bai jima ba ma'ana zuci zukatansu akwai matsaloli imanin bai karfi ba balle su fahimce ni in nayi wannan aiki to manzon Allah sai ya bar abin da yafi ya dauki abin da ba shi yafi wancan ba saboda me a kiyaye me a kiyaye me a kiyaye imani a kiyaye fitina a kauda fitina a samu zaman lafiya to shi yasa haka kai ma a cikin wa'azinka a cikin jagorancinka a cikin da'awarka a cikin menene da menene ba kowace mas'ala ce shi yana ta zaka ga su Imam Malik an zo mas'ala mas'ala sai ya fatawa ga abin da yafi sai a yi fatawa a gabatar da abin da aka fi saboda wata maslaha rajiha yanzu mai da Ka'aba yadda Annabi Ibrahim yana da matukar muhimmanci amma in aka ce za a yi haka Qurayshawa za su ji wani abu a zukatansu zaka ji gunaguni zaka ji kaza kaza kaza kauce ma wannan sai manzo Allah ya bar abin yadda yake shine ya kawo har yau yana cikin hikima ta da'awa da duk wanda zai wa'azi da duk wanda zai shugabanci da duk wanda zai fatawa to shi yasa sai ga wataran an zo yin fatawa sai ka ce kaza kaza kaza irin wannan fatawa kuma ta zo wani wuri sai ka duba halin da ake ciki sai ka bada wata fatawa daban saboda maslaha rajiha an fahimta قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة أم المؤمنين قالت نن عائشة الله كرمت داتشي ما أبالي بندام با أصليت في الحجر أم في البيت إنا يصلى cikin ɗakin kaba ne ko kuwa hijira umma Ismail duk inda na yi daidai ne ma'ana tana nuna cewa wannan wajen da aka ɗan kare ɗin nan duk yana cikin bai cikin ka'aba ne tun da manzon attu ka gani yanzu mulki ya dawo hannun masu sarauta suna da ƙarfi da dukiya da komai amma tun da manzon Allah ya bar shi haka sai me ba gyare-gyare ba a yi ba cikin kaba cikin masallaci a rusa nan a gyara nan a wafa da wannan wannan abin haka aka bar shi har zuwa yau haka aka bar shi har zuwa yau tun da manzo Allah ya gani ya bar haka na na Aisha ta ce da manzon Allah ya ga abin da mata suka kirkiro da ya hana su a to tun da kin gani ke me yara ki hana su eh to shi ke an fahimta قال وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول سمعت بعض علمائنا يقول ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله إيش أبن إساك عن كاري وأنه وجه wanda zo zai tawafi dole ya bi bayan shi saboda kowa ya tawafi shi cikakkiya da an kyale wannan abin wani ce zo jikin ka'aban ya yi tawafi ya kewaya da wannan bangaren wannan dan tazara da ya bari din tawafin sa bai cika ba an fahimta babu ramal ar-ramal fi tawaf babin da yazo na sassarfa a cikin tawafi mana in an zo za a yi tawafi uku na farko ana sassarfa ne sassarfa kuma ba gudu ake ba a sauri ake gam a nuna cewa ana da lafiya saboda kai kowa ya san sababin da yasa ake yin haka قال وحدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إلى ثلاثة أطواف yace daga na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara sassarfa daga hajarul aswad sai da yayi har su uku su bakwai ake yi su uku za a yi sassarfa na hudu a cika su da tafiya sassarfa shine tafiya kake amma mai sauri fiye da tafiyar da ba su an fahimta qala malikun imam malik yace wa zalika al'amru allazi lam yazal alaihi ahlul ilmi bi baladina yace abinda ake yi kenan a kasar mu kasar Madina in aka yi tawafi na farko guda uku za a yi sassarfa na hudu na biyar na hudu da biyar da shida da bakwai za a yi a tafiya akai qala wa haddathani an malikin an nafi'in anna abdullahi ibn umara كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاث أطواف ويمشي أربعة أطواف yace Abdullahi dan Umar in yazo zai tawafi daga Hajar al-Aswad zuwa Hajar al-Aswad sassarfa yake yi in yayi su uku to sauran kuma sai cika ta hudu da biyar da shida da bakwai a tafiya قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة إذا طاف بالبيت يسأل أشواط الثلاثة يقول يجي عروة إن زي سعي فرقون ودا أكنا فرقون سسرفايكي sannan ya rinka fadar cewa Allahumma la ilaha illa anta wa anta tuhyi ba'da ma amatta yahfidu sautahu sai sai sai rage muryarsa zai faɗi wannan قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أهرم بأمرة من التنعيم يتي ياغا عبد الله بن الزبير ياجي يا دوكو أمرة دغا التنعيم قال ثم رأيته يسعى يتي سأل ننكم نغنشي يناس الصرفة حول البيت الأشواط الثلاثة هدى أكو duk me ya kawo wannan magana mun karanta cewa wanda ya ɗau harama daga nesa shine shi zai wanda daga kusa da ka'aba an manta da darasin da aka yi wancan sati ko wancan sati daga ban shi to shi aka ce an gan shi da ya ɗauko daga tan'im tan'im za a ɗauka ya ɗauko daga nesa kenan ko daga kusa mutanen makka za su ɗau umara ya su na suke ɗauka eh mutanen makka fa daga ina daga makka daga gida zalika fadlullahi yutihi man yasha kafin ka je kai umra ko haji sai ka sha wahala ka biya fasfo ka je kai visa ka je kai bita ka je kai har ka je kai shi ko in ya dauka da labbaika yana fitowa gida sai ce me shi kenan sai je ya gaba bai san abin da duniya ke ciki haka fadada ce daga Allah yake bai wanda kowa kamar yadda yasa daraja a Makka da Madina yasa sallar su daya sallah dubu قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى يتي عبد الله بن عمر إن يدو حرم دقى مكة لم يطف بالبيت بزيد طوافي با wala baina safa wal marwa ba zai sa'ayi ba hatta yarji min minan har aje a tsaya arafa har sai an dawo daga mina sa'annan wa kana la yarmulu idza tafa hawla albayt ya kasance shi baya sassarfa in yayi in yayi tawafin Ka'aba idza ahrama min Makka in yayi dau harama daga Makka an fahimta sassarfa sai wanda ya fito daga nesa amma wanda ya harama daga Makka shi baya yi babu istilami babu istilami fi tawafi babin da yazo na bayanin sumbanta sumbanta a cikin tawafi ko ka sa harshe mana bakin ka labban ka sumbanci hajarin aswad ko ba zai yiwu ba sai kai nuni da hannu ko da sanda ka sumbanci hannunka ko da sanda ka sumbanci sanda a yadda ya yiwu haka yadda zai yiwu haka za a yi ba sai ka cutar da wani ba ko ka cutar da kanka ba قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج يتي منظور الله صلى الله عليه وسلم إن يي إن يقام التوافي كعبة يي ركع بيو yana son ya fita ya je sa a yi tsakanin safa da marwa istalamar rukna al-aswada qabla an yakhruja she sumbanci a rukn al-aswad kafin ya fita zuwa yin sa a yi tsakanin safa da marwa mana kafin ya bar dakin ka'aba kenan qala wa haddathani an malik an hisham bin urwa ana abihi annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف manzon Allah ya fada ma Abdurrahman dan Auf kaifa sanata ya aba Muhammad fi istilamin rukuni ya ka sumbanci a rukun a rukun fa qala Abdurrahman sai ce istalamtu wa taraktu yace in na samu dama na sumbanci in ba dama in bari shi bai ce ma da yace nayi kuma na bari nayi kuma ban yi ba mana wani lokaci in yi wani lokaci in ki fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama me yace masa asabta kayi daidai kayi daidai ba takurawa a ciki ko قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها يجي هشام بن عروة يجي وبش عروة إن يتوافي لكن كعبة سياس بنجر كنا قداه للدكا قال وكان لا يدع اليماني إلا أن يغلب عليه baya barin sumbantar rukunar yamani sai dai in ai cunkoso ba zai iya yi ba wannan wajen wajen bita za a fahimtar da su a fahimtar da su yadda za su yi aikin hajji cikin sauki amma in ba haka ba wayansu abubuwan da wahala ka iya ka hana mutum yi hajji din na mutum zai shekara nawa yana mafarkin zuwa an biya mishi zai na mafarkin zuwa ya je duk komai wahala kuma shi kafin tun kafin wannan lokacin ma ya san aikin hajji akwai wahala ai in kai in kai sake sai aje a baro sai aje a kaza in kai kaza in kai kaza in kai kaza tun daga sace ma kudi tun daga ibada ai karkaje wayannan mutanen su kaza kaza kaza kaza wa biya ne sai su hana kai abubuwan da aka ce kai sai su hana kai to mutum ya je da mai kenan ya je da zafi shi sa duk abin da za ka fada mishi ba zai fahimce ba zai fahimce mun yi aikin hajji da wani ya fito daga gana kashi yanzu yana ba mu labari ai duk aikin shi aiki ya ya gama duk inda ake ture ture duk ya je ya yi ture ma'ana wannan ture turen shi aikin hajji ne wani bai san larura ce ta saka ba ya ce duk inda ake ture ture ya je ya yi ya gama aikin hajji to ca yake wannan ture-turen su ma aikin hajji ne babu takbilin rukudul aswad fil istilami babin da ya zo na sumbantar hajar al-aswad ala haddathani ya haya an malikin an hisham bin urwa an abihi anna umar min al-khattab qala wa huwa yatuf bil bayt sayyidina umar ya zo yana tawafi dakin kaba sai ya ce للركن الأسود da ya je wajen hajar aswad zai sumbaci alhajar aswad sai ce inna ma anta hajar hajar aswad kai dutse ne ba komai ba ne ba dutse ne kaman dutse da ke arafa kaman dutse da ke kaza kaza kaza kaza kaza amma kowane dutse da darajar da Allah ya bashi wannan dutse aka ce a sumbance shi wannan a tsaya kusa da shi shine kai ibada wannan kuma ka jajjefe shi ba haka bane ba haka aka ce to duk wanda kai akasi ka bata ibada sai kai abinda aka ce kai su shine ibada walaula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka yace ma hajar al-aswad kai dutse ne ba komai bane ba dan na ga manzon Allah yana sumbanta ka ba ai da ba zan sumbance ka ba to me zan samu a ciki kenan to amma manzon Allah yayi sai me ثم قبله سأنا يسنبجيش قال مالك سمعت بعض أهل العلم يستحب يتي إمام مالك يتي ناجي وإنسما لما يسنع سن إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه yace na ji wayansu malamai suna cewa in mutum ya ɗauki hannunsa ya tabas da rukunul yamani ya sumbanci hannu in bai yi ba sanda ne ya sumbanci sandan in bai yi ba ya nuni shi kenan ba shi ya taba ba in ma bai yi ba abin da ake so kai tsawa sumbantar rukunin aswad da rumai sharadi ne cikin tsawafi abin da ake so aka ce kai tsawafi guda bakwai ka zo ka juya kai tsawafi guda bakwai ko baka ce komai ba tsawafi yayi tsawafi yayi abin da aka ce kai guda bakwai shi ne tsawafi abin da aka yi shi ma sharadi ya zamo kana cikin tsarki kayan alwala an fahimta babu raka a tattawaf babin da ya zo na in ayi tawafi za a yi raka'o'i guda biyu قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبعين لا يصلي بينهما yace baya hada tawafi biyu yayi tawafi bakwai ya sake yi bakwai sannan ya je ya raka'a ta tawafi in kana so kai sama da bakwai in kai so bakwai sai ka je ka yi nafila in ka zo ka sake in bakwai sai ka je ka yi nafila in ka je ka sake in bakwai sai ka yi nafila abin da ake nufi kenan walakin na kana yusalli ba da kulli sub'in rak'ataini ya kasance bayan kowace tawafi bakwai sai ya salla raka'a biyu fa rubbama salla inda al-maqam aw inda ghairihi ko yayi inda maqama ibrahim ko yayi duk inda kai salla raka'a biyu a cikin masallaci yayi qala yahya yahya yace wasu ila malikun an tawafi an tambayi imamu malik imamu dar hijira dangane da tawafi in kana akhaffa ala rajuli an yatatawwa bihi fa yaqruna bayna al-usbu'ayn aw akthar thumma yarkau ma alayhi min ar-ruku'i tilka subu yace an tambayi aka ce in mutun ya zama yin tawafi yafi miji sauki ma da yin sallah ka san kowa da abin da Allah ya hore masa wani azumi baya mishi wahala ina da yaro shekaru kusan arba'in da suka wuce da ka ce ya share falo ko gida ko ya wanke wani abu gara ka ce ya azumi yi ne daya wallahi azumi baya musu wahala ya mishi wahala wani azumi ya fi mishi sauki wani sallar nafila wani ciyarwa wani karatun alkur'ani kowa da abin da Allah ya hore masa to shine imam malik ya ce in ya zama na mutum yin tawafi ya fi mishi sauki to yayi tawafi bakwai yayi bakwai sannan ya nafila raka'a biyu aka ce a'a kowane raka'a tawafi bakwai yayi sai ya nafila qala la yanbaki zalika yace bai kamata ya hadar tawafi biyu sa'annan ya sallar nafila guda ɗaya ba wa inna sunnatu an yutbi'a kulla sub'in rak'ataini abinda ke sunna duk sa'an da kai tawafi kewayo bakwai kai raka'a biyu qala yahya qala malikun في الرجل يدخل في الطواف فيسوء حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف أكتب مالك إن متن يجي فار الطوافي سيمنتا سيدا يطوافي شدة حبكوي سيتنا قال يقتب يجي كان تنا واتي وكاي قال شيكا داكتا أنان إذا علم أنه قد زاد إن كسنتي وطوافي بكوي دين تقوس كي كترى ko goma ko bai kana tunawa shi ka tsaya daga nan ثم يصلي ركعتين sa'annan kai sallah raka'a biyu wala ya'taddu billazi kana zada bakwai ake sai kai ta kuskutara karka sa wa'annan karka kirga wa'anda ka kara din na karka kirga su cikin tawafi ka dauke su ne kawai kuskure ne mantuwa akai sai ka dauki bakwai su ne aka ce kai su kai zaka yi nafila raka'a biyu wala yanbaghi lahu an yabni ala tis'a bai dace ba ba daidai bane kai lissafin kai tawafi ma'ana su tara tukun za ka je ka yi nafila hatta yi salli su ayin jami'an ma'ana ba guda bakwai aka ce kai kai nafila to sai ka ce in kai guda goma sha hudu ko tara barin zai na a aka ce kowane tawafi bakwai kai nafila li'anna sunnata fi tawafi yace abin da yake sunna a cikin tawafi an yutubi a kulla an yutubi a kulla subu'in rak'atayn kowane kewayo bakwai sai kai raka'a biyu kada ka hadar kewayo bakwai so biyu ka ce za ka yi raka'a biyu ko raka'a ko raka'a nawa ne kowane yace sunna kenan قال مالك ومن شك في طوافه بعد ما يركع ركعتي الطواف فليغد wanda ya tawafi sai je sallah raka'a biyu sai kuma ya kokoto yana shakka anya wannan tawafin ko ya cika ya zo maka cikin sallah cikin tawafi zai kyale ka duk inda ka je sai ya bi ka farko so yake hana ka shaitan in ka fi karfi shi ka shiga cikin ibada sai ya biyo ka cikin ibadan ya sa ma rigima eh bayan ka gama tawafi ka yi nafila raka'a biyu sai ka anya ko tawafin nan ya cika kuwa imam malik yace fali ya'ud fali yutammima tawafahu ala al-yaqin sai ka dawo ka cike tawafin ka akan yaqini in kana shakka raka'a tawafi nawa ne ai an san in ka raka'a ɗaya ce ko biyu ko biyu ce ko uku ko uku ce ai an san wannan ko to haka zaka cika tawafin ka ثم ليعيد ركعة ثم ليعيد الركعتين in ka cika tsawafinka akan yakini sai ka sake raka'a guda biyu din nan wancan babu su don baka yi su a lokacin su ba li'annahu la salata li tawafi illa ba da ikmalis sab'i imam malik ne ai babu nafila da za a yi matawafi sai in an cika bakwai don kai cikin bakwai kai biyar sai kai nafila a ba za ka yi nafila ba wannan nafila da kai kuskure a kai qala malikun ومن أصابه شيء بنقض وضوئه wanda yake tawafi sai alwalarsa ta warware wa huwa yatufu bil bait halin kasancewa sai yana tawafi aw yas'a baina safa wal marwa ko yana sa'i aw baina zalika fa innahu man asabahu zalika wa qad tafa ba'd at tawaf aw kullahu wa lam yarka rak'atay at tawaf fa innahu yatawadda'u wa yasta'nifu at tawafa war rak'atayn wanda yake tawafi kewayo bakwai ne bakwai ne sai alwala ta warware sai mutum ya je ya sake alwala ya je ya sake tawafin ya sake muraka ko ko ya manta ne ba shi da alwala sai je ya tawafin har ya gama ya sallah raka'a biyu imam malik yace sai ka je kai alwala ka zo ka sake tawafin ka sake sallah raka'a biyu din qala malikun wa amma as-sa'yu bayna safa wal marwa fa innahu la yaqta'u dhalika alayhi ma asabahu min intiqal wudu'ihi imam malik yace in sa'ayi kake safa bayan tsakanin tsakanin safa da marwa sai alwala ta warware aka ce zaka cika abinka saboda ba sharadi bane cikin sa'ayi tsakanin safa da marwa ya zamo da alwala amma tawafi sharadi ne sai da alwala wala yadkhulu sa'ya illa huwa tahirun bi wudu'i amma kada ya shiga cikin sa'ayi tsakanin safa da marwa sai yayi alwala to abinda ya kamata a fahimta cikin karanta muwatta imamu malik in yana magana suna ɗaukan abin da ya fi ne ba abin da aka fi ba to shi yasa wani lokaci sai ga kamar yana matsantawa abubuwa gashi na ya halatta amma yana ganin ya kamata ai kaza ba zai haramta maka ko ya hana ka ba amma sai yana so ya kama hannuka ya daga ka zuwa al-afdaliya babu salati ba da subuhi wal asri fi tawaf wai babin da ya zo na yin sallah bayan asuba ko bayan asar a cikin tawafi ma'ana an yi sallah asuba ko an yi sallah asar lokacin yin nafila bai kai ba tukunna to ya za ka yi kayi tawafi za ka yi raka'a biyu ko ba za ka yi ba eh a'a za mu ji fatawa ne za mu ji amma zancin as-salawatu zawatul asbab ai kowa ya san salawatu zawatul asbab ko mun manta ne ai ilimin duk abu ɗaya ne inna ma imam malik dama an ce yana nuna maka abin da ya fi ne abin da ya fi ne a matsayin irin na su imam malik ai ba za su bar ka tsaya kasa ko tsakiya ba sai dai ka je sama abin da suke neman maka ke an fahimta قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن همير بن عبد الرحمن ابن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب ba'da salatu subhi yace mun yi tawafi tawafin ɗakin Ka'aba ni da sayyidina Umar bayan sallar asuba falamma qada Umar tawafahu sayyidina Umar ya gama tawafinsa saura me sallar raka'a biyu nazara falam yara shamsa tala'at da ya kalla ya ga ai rana bata fito ba a wajen shi ai bai halatta ai nafila ba kenan lokacin yin nafila bai kai ba ya yi sallar bayan an yi sallah su ba ya tawafi ya gama lokacin yin sallah bai kai ba sallar nafila sai yaya faraki ba hatta ana ka bi zituwan ba sallah rak'atai sai ya hau abar hawan sai kama hanya sai da ya kai zituwan lokacin yin nafila ya kai sai sau ko ya sallar nafilarsa a'a duk inda ta kama eh eh to amma yanzu in kai ne ai an san duk sallah da ke da sababi ko bayan asuba ne ko bayan la'asar za a yi kuma aka ce ka'aba na da matsala daban ya kowa kada ku hana kowa yin sallah a masallacin nan kowane lokaci yanzu sai suka ce hatta auqatal manhiya ana to amma ya ga imam malik ya bada fatawa da aikin wa sayyidina umar sai na umar ya yi sallah asuba ya tsawafi ya gama tsawafi ba sauran shi sallah raka a biyu ba sai kalla ya ga rana ba ta fito ba ya ce a lokacin sallar nafila bai kai ba ku kama hanya a ɗauko mota a kama hanya sai da aka kama hanya ana tafiya sai ya ga lokaci ya kai sai ya saukai sallar raka a ta yi tsawafi an fahimta قال وحدثني عن مالك عن ابي الزبير المكي انه قال يجي لقد رأيت عبد الله بن عباس يتوه بعد صلاة العصر يجي تبس ناقا عبد الله بن عباس ينا توافي بعد صلى العصر ثم يدخل هجرته فلا أدري ما يصنع إن يجمع سيشيغا داكي زكور sheman ta kunshi in tantinsa menene ban san me yake aikatawa ba a ciki na filan yake yi jira yake yi sai lokaci ya kai ban san abin da yake yi ba ma'ana bai dai na filan raka abin mun gani ba قال وحدثني عن مالك عن ابي الزبير المكي انه قال لقد رايت البيت يخلو بعد صلاه الصبح وبعد صلاه العصر ما يطوف به احد yace na ga ɗakin ka'aba bayan sallar asuba da bayan sallar asar ba mai zuwa ya tawafi me yasa saboda in yayi tawafi ba zai samu daman yin sallar nafila ba an fahimta قال يحيى قال مالك يتي إمام مالك يتي ومن طاف بالبيت بعد أسبوعه ثم أقيمت الصلاة ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاة العصر فإنه يصلي مع الإمام ثم يبني على ما طاف yace kana cikin tawafi sai aka tada ikama sallah asuba ko sallar la'asar to ya za ka yi sai ka bar tawafi ka je ka bi sallah an fahimta sa'an nan in an idar da sallah sai ka zo tawafi nawa ka yi sai ka cika ka yi gini kan abin da ka bari sai ka zo ka cika tawafinka hatta yi kumila subu'an sun la yi salli hatta ta tuwa a shams ba zai sallah ba sai in lokacin yin nafila ya kai haka imam malik ya ce au hatta ta gurban shams in bayan la'asar ne sai rana ta fadi in bayan asuba ne sai rana ta fito قال يحيى قال مالك وإن أخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك yace in ya jinkirta sallar nafilan ma da aka yi sallar aka yi tawafi bayan la'asar din yana yana tawafi aka yi sallar aka ta da ikama sallar la'asar sai yazo ya dakatar da tawafin yazo ya sallah in an gama sai yazo ya gini kan abin da ya bari ya cika tawafin sa to sai yace sai ya dakata har sai rana ta fadi ya nafila biyu yace in ma ya jinkirta har bayan sallar magharba babu laifi wannan duk ana gini ne akan saboda ai kasan malikiya suna da tsanani akan cewa auqatul manhiya ana ana قال مالك ولا باس ان يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على صبح واحد ويؤخر ركعتين حتى تطلع الشمس yace babu laifi mutum ya zo ya tsawafin sa kewayo bakwai bayan asuba ko bayan la'asar sa'an nan ba zai sallar raka a biyu ba sai rana ta fito in sallar asuba ne ko ko rana ta fadi in sallar la'asar ne kama sana umar bin al-khattab wa yu'akhiruhuma ba'da al-asr yace kaman yadda sayyidina Umar yayi sayyidina Umar nashi bayan sallah asuba ne hatta ta gurba shams in bayan la'asar ne za ka yi tsawafinka amma yin sallar nafila din sai ka bar shi sai rana ta faɗi fa'iza garabati shamsu sallahu ma in sha'a ya ce in rana ta faɗi sai ka yi sallar raka biyu in ka ga dama wa in sha'a a karahu ma hatta yi sallar magriba la ba sa bi zalika wa in ka ga dama kuma ka jinkirta raka biyu din har sai an yi sallar magriba imamu darar hijira ya ce duk babu laifi babu wada'il bait babin da ya zo na tsawafin wada'i tsawafin ban kwana kenan ko idan an ce abin da yake ake so ya zama wani akhiru ahdika bil bait at tawaf mana kai aikin hajji ko umra kai komai da komai kana cikin makka ka je ka dawo ka je ka dawo kana yace in ka gama zaka fita daga makka ka je jidda ka shiga mo jirgi ka tafi to tawa mana tawafil wada'i kenan daga wannan tawafin ba zaka koma makka ba kenan kana gamawa jakanka na hannu sai mota sai hanya sai gida shine tawafil wada'i tawafin bankwana kenan ma'ana kai bankwana da ɗakin Ka'aba kai tawafi ka kama hanya qala hadathani yahya an malik ai kaga daraj kaga wata fadala kuma ko yake dan ku duk gidan da ka zauna ka tashi tafiya sai kama hanya ka tafiya amma ɗakin Ka'aba sai kai sai kai tawafi to salamu alaikum shikenan ka tafi kenan قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال يتي سيدنا عمر يتي لا يسترن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت yace kada ɗaya cikin alhazai kada wani cikin alhazai ya kama hanya ya tafi sai in yayi tawafi tawafin ban kwana kenan fa inna akhiran nusuki at-tawafu bil bait sai na warce ai karshen aikin haji shine at-tawafu bil bait an fahimta qala malik fi qawli umara ibn al-khattab فإن آخر النسك الطواف في البيت إمام مالك يجي فدند سيدنا عمر يجي كرشن أيكن حج شيني طوافي يجي زي فسر كده يجي إن ذلك فيما نرى والله أعلم إمام مالك يجي وأنا مغنى دنغني دا بينا موكا فهمتا الله شيء أما سني لقول الله تبارك وتعالى سبودا أي الله مدعوك كنسر كيابا لا يجي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب an rai ma marge wa man yu'azzim sha'air wadda girmama sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub suna jinjina ma imam maliki wajen istishhadi da ayoyin alqur'ani an fahimta ana jinjina masa a wannan masala wa qala thumma mahilluha ila albayt alatiq thumma mahilluha ila albayt alatiq فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق شدوا أيكم حج أن أوكون أمرا da hadaya ne kwanci tufa ne ko menene duk in da aka dauko sai an kai an dire ina baitul atiq dakin ka'aba nan ne za a gama komai yace ai ba a gama ba za a koma ranar arafa kana nan ciki daure za a je mina karshe duk ina ake gamawa ɗakin kaba ake gamawa قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد تو aka ce ma'ana tawafil wada'i ina ma'ana tawafil wada'i tawafin bankwana to sai ya zamana baka yi tawafil ifada ba ko tawafin menene ba sai lokacin da ka tashi tafiya garin shi ka zo kai kana gama za ka kama hanya ya yi ko sai ka yi tsawafin wada'i ya yi an fahimta shi ya zama ka yi tsawafin wada'i abinda ake so kada ka bar ka'aba sai ka yi tsawafi in akwai tsawafi a kan ka kai ya yi in babu tsawafi a kan ka sai ka yi قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رد رجلا من من مر زهران لم يكن ودع البيت حتى ودع سيدنا عمر يا قول متي يا تاو ترتير يفتر مكة هر يا كي مر زهران بي والتواف الوداع بيتي كوما كوما كجي كي تواف الوداع كتو يتسا يجي يجي قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال من أفاض فقد قضى الله حجه yace wanda ya tawafin ifada Allah ya cika masa hajjinsa fa innahu in lam yakun حبسه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت إن با وانا أبني يسري كمكة بكما يجي توانا الطواف دكي شيني كرشت طواف دكي ذاك كام هنيا كي تفيا وإن حبسه شيء وانا أبكما ياركي كاتش مكة أو أراد له وانا أبني هناك فقد قضى الله حجه إن له رانيتو الله يتكا مكة حجك قال مالك إمام مالك يجي ولو أن رجلا جهل أن يكون آخر آدي الطواف بالبيت in mutum ba shi da masaniya cewa ƙarshen abin da ake so kai kai tawafi kafin ka tafi tawafil wada bai sani ba hatta sadara lam ara alai shay'an imam malik ce mutum bai sani ba yayi abin shi kama hanya ya tafi ce to babu laifi bai sani ba ne illa an yakuna qariban sai dai in yana kusa kusa ne bai nisa ba fayarji'u fayatufu bil bait sai ya dawo yayi tawafi tunda ya sa ya samu ilimin yin haka yanzu thumma yansarifu idza kana qad afada sai kama hanyar sa inda yayi tawafin ifada babu jami'it tawaf babin da yazo jami'it jami'ut tawaf kenan ko za a nuna yadda za ka yi tawafi yadda ake tawafi قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن كرونة أم سلمة ما ترمن زن الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت إتتشي شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي تشي ناجي ناكي كارا وجمع زن الله تيواني باني دلابيا فقال سيتي tufi min wara'in nas wa anti rakibat to ki je ki hau a bar hawanki amma ki tsaya bayan mutane nesa da muke ki ta tawafi ki kada ki shiga da abar hawanki tsakiyar mutane qalat fatuftu rakibatan ba'iri tace sai na hau rakumina na je na yi tawafi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina idin yusalli a lokacin manzo Allah na sallah إلى جانب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب المسطور قال وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن أبا مائز الأسلمي عبد الله بن سفيان أخبره أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر يتشينا زوني تارد عبد الله بن عمر فجاءته امرأة فجاءته امرأة تستفتيه فقالت سيوتمت تزوتنا نيمن فتوى سيتشي إني أقبلت أريد أن أتوه بالبيت تشي نينا سنة سنة توافي حتى إذا كنت بباب المسجد سيدا نكي كوفر مسلاتي حرقت الدماء سيجني يزبو مني معناها سيتنا زبد جني in mace ta ce tana zubar da jini ko haila ko nifasi ko jinin cuta alaisa ka zalik farajatu hatta zahaba zalika anni tace ina kai gaga ibtilai na zo ne zai tana kai bakin kofar da Ka'aba sai jini ya zo mata sai ta koma sai da jini ya tsaya ta yi tsarki ta sake dawowa sai tana kai bakin kofa sai jini kuma ya zo sai da ta yaka so uku to sai ta ce sai na koma har komai ya tana nufin tana haila ne sai da ta je zamanin hailar ta ya ƙara ta mana wurin wata uku kenan za ta yi haka uku a suka ce ba lallai ba ne a lokaci ɗaya ne rana ɗaya ne in ta je jini ne yake zubo mata shi ya tsaya ke zubo mata shi ya tsaya in ta koma gida ya tsaya da ta kamo hanyar masallaci sai ya zubo an shaitan na so ya hana ka mata abdullahi dan mas'ud me yake faruwa kun manta matan abdullahi dan mas'ud me faru dangane da idan eh shedan ke aha ya in ba a yi mishi abin da yake so ba shi zunguri idanu shi ta fitar da ruwa in abin da yake so shi kyale ta sai ta tsammanin wancan rukuyar da ake yi ne shi abdullahi dan umar mas'ud ya ce mata kasan abdullahi dan mas'ud yana cikin masu tsanani a cikin sunna yace ai wannan shedan ne in ba ki mishi abin da yake so ba sai zunguri idanu sai ruwa ya tafi ruwa in kika yi abin da yake so sai ya kyale sai kice ayin bin abu yayi daidai to wannan shedan ne ta ba yake zungura ta yake mata wannan saboda in ta gaji ba sai ta daina ba حتى إذا كنت بيوم الوصل حركت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم أقبلت سينجي حرجن يا يسيا سأنا نساكي شري نداو حتى إذا كنت عند الب... عند باب المسجد هرقت الدماء سيكم يساكي داوا فرجعت حتى ذهب ذلك عني سينقوم ها سيد جني يد... يداكتا ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء سو نو كينا سو أكو فقال عبد الله بن عمر سي عبد الله بن عمر إنما ذلك ركضة من الشيطان يتي أي ونن شيطان يكي جيون يمكي ونن fagtasili thumma tasfiri bi thawbin thumma tufi yace je kiki wanka ki sa ku zubu ki zo ki tawafi ki ba abin da zai faru قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان إذا دخل مكة مراهقا يعني in ya shigo makka a cikin ƙurarren lokaci kafin ya yi tsawafi zai je ya rasa tsayuwan arafa duk abin da za ka bari daga baya za ka gyara shi amma in ka rasa tsayuwan arafa sai dai bari kuma in ya shigo lokaci ya kure to yake yi haraja ila arafa yana shigowa sai kama hanyar arafa qabla an ya tufa bilbait kafin ya yi tsawafi wa bayna safa wal marwa suma ya tufa bada an yarji'a in ka shigo makka kana ganin cewa in na tsaya zan yi tawafi da sa'ai zan rasa tsayuwan arafa to sai ka bar tawafin kudubi tawafi duk tawafin menene sai ka kama hanya zuwa arafa sai ka ji in ka samu tsayuwar arafa to ka samu hajji alhajju arafa duk abin da ya wuce ka yana da gyara za a gyara za a yi za a gyara amma in arafa ta wuce sai kuma bane kuma dole za ka rama dole za ka zo kai قال مالك وذلك واسع ان شاء الله imam malik ya ce ai wannan akwai yalwa a ciki insha Allah yana zuwa sai wuce arafa in ya dawo daga arafa to sai ya tsawafin da bai yi ba ya tsawafin da yake kansa ya yi ayyukan da ke kansa aikin shi yayi hala ya haya wasu ila malikun aka tambayi imam malik hal yaqifu ar-rajul fi at-tawaf bil bayt al-wajib alayhi yatahaddasu ma'a ar-rajuli qala la uhibbu dhalika lahu ya ce mutum ne akwai wajibi tawafi wajibi a kansa yana tawafi zai iya tsayawa suna suna tattaunawa da wani ko suna hira aka ce tawafi sallah ce sai an yi alwala abinda aka halatta ciki a yi magana alhalin ko sallah ba halatta a yi magana ba to amma kaga imam malik ce la uhibbu zalika lahu dama imam malik da'iman yana so ya daga ka ne ka je sama ba ka tsaya tsakiya ko kasa ba al-afdaliyya shi yake kama hannunka ku tafi قال مالك لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر إمام مالك يتي كذا وند يطوافي لكن كما سينا لسركي كذا وند سعي تكاني الصفا والمروة سينا لسركي أما أي أنسان سعي لا يشترط له من الطهارة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم